الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata ashirin ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da ashirin ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa idan ba manta ba a jiya mun tsaya ne akan aya ta talatin da biyar ne ko yawwa aya ta talatin da biyar za mu tashi akan aya ta talatin da shida fadin Allah maɗaukin sarki ya bani adama imma ya ce yannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yanzurunakum yaqussuna alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun yanda Allah ke kiran bani adam cewa su riko da abinda manzanni suka zo musu da shi na ayoyin Allah kuma Allah ya musu alkawarin cewa duk wanda ya takawa ya gyara aikinsa to babu tsoro a gare shi kuma babu bakin ciki akan sa ranar tashi alkiyama to yau za mu tashi akan aya ta gaba wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون sai Allah ya ci gaba da bayani cewa wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha lalle waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu kuma suka yi girman kai takabburan alal imani biha suka yi girman kai suka yi su imani da ayoyinmu ula'ika ashabun nar waɗannan su ne 'yan wuta hum fiha khalidun kuma suna masu ƙaddara madawwama a cikin wannan wuta ɗin da girman kai da watsa kashin ayoyin Allah tabaraka ta'ala ya zama kafiri kuma ya zama ɗan wuta li'anna kulla mukazzibin wa kafirin mutakabbirin duk wanda ya karyata ayoyin Allah ko kuma wanda ya zamanto ya kafirce ubangiji duk yana cikin masu girman kai shi sa Allah ce nam kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun idan an ce su ce la ilaha illa Allah sai su girman kai sai su dauka ai musulunci addini ne kaskantacce ba addini ne da za su yi shi ba ma'ana kamar dai sun fi karfin sa ba za su ce la ila illallah ba ba su yadda ba kuma ba su amince ba to shine Allah ya ce sakamakon su yan wuta Allah kiyaye mu to sai ce mi
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله na'am قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban Allah ya ce ba wanda ya fi kowa zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ya dangantawa ga Allah ya dangantawa Allah ay ja'al lahu sharikan wanda ya hada Allah da wani abokin bauta bautawa Allah yana bautan wani Allah kuma wannan babu azzalimi irin shi au kazzaba bi ayati ko kuma ba azzalimi irin wanda yake ƙaryata ayoyin Allah yani kazzaba bil qur'an ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab lalle waɗannan abinda aka rubuta musu mimma kutiba lahum fil lawhil mahfuz abinda aka rubuta musu tun a lawhil mahfuz shine zai same su to menene aka rubuta musu shine ma kutiba lahum min al'azab an rubuta cewa za a yi musu azaba saboda sun yi ƙarya wa Allah kuma sun ƙaryata ayoyin Allah haka imam al-hasan al-basri da ya faɗa da imam suddi kuma an hukunta cewa Allah zai kone su a wutar jahannama fuskokinsu za su yi baki kirin idanunsu za su zama kamar bula ga baki ga kuma idan ya zama bulu kasan ba kyan gani ka ga mutum idan shi bulu ba fa yayi yalo ba a idan ya zama kamar bula zurkan to Allah zai kone su ga baki ga abu nan shine kake ga idan mutane suna so su rikitar su ba mutane tsoro sai mutum ya shafa bakin tukunya da bula a fuskarsa ya kaga in mutum baki ne ga bula kuma ha ba kyan gani to haka yan wuta suke ran tashi alkiyama Allah ke to shine Allah ce wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab waɗannan abinda Allah ya rubuta na rabansu a cikin lawal mafus zai same su hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum har sai mala'ikunmu sun zo musu yatawaffawnahum za su ɗauki rawukan su kenan kalmar rusuluna anan ana nufin malakul maut wa awanuhu mala'ika mutuwa da masu taimaka masa qalu sai su mala'ikan mutuwa da masu taimaka masa sai su ce aina ma kuntum tad'una min dunillah kai za mu dauki ranka yau ina wanda kake kira ba Allah ba kake masa bauta kalmar tad'una tana nufin ta'budun min dunillah ina wanda kuke bauta ba Allah din ba wannan tambaya ce ta bata musu rai tambaya ce ta bakanta musu tambaya ce ta jefa cikin damuwa a lokacin za su ce qalu dallu anna za su ce ai waɗannan sun bace mana sun bar da mu أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا ذهبوا عنا sun tafi sun bar mu to ya aka yi suka tafi suka bar ku kun mai da su allolinku abinda su kuka riga kuka ce ko ina za su je da ku zahabu anna wa shaidu ala anfusihim Allah ya ce suka shaida wa kawo kansu ay i'tarafu anha inda i'tarafu inda mu'ayyanil maut sun yi itirafi sun faɗa yayin da suka ga mutuwa annahum kanu kafirin cewa su fa lalle tabbas sun tabbata kafirai ka duba wannan wannan abun kunya da kaskanci malam sai an zo za a ɗauki ransu mala'ika da zai ɗauki rai sai ce to yau ku kira wanda kuke kira ba Allah ba idan ya isa ya taimaka muku kuma in ya isa ya hana ku mutuwa sai ce zallu anna sai ai sun tafi yau kan ba ma tare sun sun tafi sun bar mu a'a ya aka yi suka tafi suka bar ku wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin a lokacin da su ce tabbas su kan dai sun yadda su dinnan kafirai ne kuma sun butulce wa Allah kuma sun sancanci azabar Allah amma yanzu suna neman sulhu to amma ina sai me zai faru malam
قال ادخلوا في أمم من قبلكم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار na'am قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون
wannan shine wato illar mutum ya riki wani Allah ya rike shi a matsayin waliyinsa ko wanda yake masa bauta kullum idan an ce wani yana bauta wani karku tsammani yana masa sujjada ko rukuyi shine bauta yayin da mutum zai zo ya kakaba maka ra'ayi ka rike shi shi za ka yi ta bi kuma wannan ra'ayin ya saba wa Allah shine bautan ai an gane ku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga tamimu dari yace ba suna umartan ku da abinda muka hana ku ba ba suna halatta muku abinda muka haramta muku ba ba suna haramta muku abinda muka halatta muku ba yace eh kware kuwa yace fatilka ibadatu wannan shine bautar ai yayin da yau ga abu kana ganin sa ya tabbata addini ya tabbatar da shi akwai aya ko akwai hadisi akai ko akwai maganganun malamai na kwarai akai ayi sai ka kika bi saboda wani malamin ka yana da wani ra'ayi sabanin wannan ya ce kada ayi sai ka bi shi ya zama bauta fatilka ibadatuhum wannan shine bautan ai yayin da wani zai hana ka abin da ya tabbata a sunna ko ya tabbata a addini sai ka yi ka yi ka bi shi ya zama bauta da kai da wanda ake ba su umarni akan bautan gunki ko wani abu duk ɗaya kuke kai kuma kana bautar ra'ayi ne da haka kada mutum ya yadda ya rufe ido ya je ya bi wani malami akan ra'ayi hadari ne bin wani akan son zuciya hadari ne kuma ko uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ko garin ku ɗaya ko unguwar ku ɗaya ko ma me ɗin ku ɗaya matukar ka fahimci abin da ya dora ka ra'ayi ne kame kame ne to bi halatta kai masa da'a kai ba to idan ka zo zaka mutu mala'iku za su ce to ba ka je ka kira shi ba tunda ya hana ka bin abin da Allah ya saka ba sai ka je ka kira shi ba tunda tunda tunda ya saka ka yi abin da Allah ya hana ka sai mutum ya ce ai yau ba ma tare da shi ai yayi gaba ya tafi kuma mutum ya shaida wa kansa cewa lalle lalle wannan abin da yayi kafirci to me sakamakon irin waɗannan akwai su a cikin musulmi da suke da'awar musulunci akwai a cikin kafirai akwai a cikin masu bautar gumaka mu shirkai qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal insi fi an-nar Allah tabaraka ta'ala zai ga waɗannan mutane ranar tashin alkiyama udkhulu fi umamin ku shiga cikin waɗannan jama'a wanda kafirai ne na al'ummomi da suka gabata qad khalat min qablikum min al-jinn wal insi fi an-nar cikin aljanu da mutane wanda daman Allah ya riga ya hukunta musu shiga cikin wuta to kuma ku je ku juna an gane waɗannan ga sunan can ɗan wuta ne qad khalat min qablikum min al-jinn wal insi fi nar cikin aljanu an ɗebo masu irin wannan aiki an zuba su a wuta cikin mutane ma an ɗauko wanda suka gabace ku an zuba su a cikin wuta kuma yanzu ku zo ku shiga ku haɗu da wannan jama'a din duk ku je gaba ɗaya a yi ta ƙone ku da wuta Allah ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da wata jama'a ta shiga kalmar umma tana nufin jama'a duk lokacin da aka ɗebi gungun jama'a tari aka zuba su a cikin wutar jahannama ai sai ta fara tsinewa yar uwarta yahudawa su tsinewa yahudawa yan uwansu su ce kun cuce mu Allah ya isa Allah ya tsine muku nasara 'yan kirista su ma su tsine wa 'yan uwansu fasikai kafirai azzalumai da suka shiga su ma suna gamuwa da 'yan uwansu sai a fara tsinanne ne Allah ya tsine mu kuma su ma Allah Allah ya tsine mu kuma amma fa duk 'yan wuta ne gaba daya kullama da dakhalat ummatun la'anat ukhtaha yani kullu firqatin tal'anu ukhtaha kowace jama'a tana tsine wa uwarta wa yatba'u wa yal'anu al-atba'u al-qada mabiya za su ta tsine wa jagororinsu wanda aka ja su akan bata idan sun shiga za su tarar da shugabanninsu a ciki malamai suke cewa daman duk jagororin mutane akan bata su ne farkon shiga wuta kuna shiga za ku tarar da su tuntunin su sun riga sun yi rijista suna zaune amma fa wanda suka ja su a wannan hanyar sai sun biyo su yadda kaga igiya za su daura musu suna dira a cikin wutar jahannama ana ganin sai su fara tsinin neniya Allah ya tsine masa albarka Allah ya tsine masa albarka la'anta kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha Allah ya ce har sai in sun hadu sun gamu a cikin wannan wuta din jami'an gaba ɗayansu qalat ukhrahum sai na ƙarshen shiga cikin wutan sai su ce kalmar ukhrahum ana nufin waɗanda suka yi na ƙarshen shiga wutan su ne kuma al'atba mabiya sai su ce li'ulahum ga waɗanda suka riga su shiga ai li'ulahum dukulan ga waɗanda suka riga shiga wuta wahumul qada su ne shugabanninsu jagororinsu ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار sai ya ubangiji waɗannan su ne shugabanninmu a duniya su suka batar da mu su suka halakar da mu su suka ɗora mu akan ra'ayinsu su suka rama mu da sunnanka suka ɗora mu akan ra'ayinsu ya Allah ka ninka musu azaba shine fa'atihim azaban dhifan minan nar الله كيام ربنا هؤلاء أضلونا يا الله ودنا سوسك بتدموا عن الهدى سكر من الشريعة فآتهم عذابا ضعفا من النار يا الله ضعف عليهم العذاب يا الله كننكا مسا عذابا سوما بسنا cikin azabar amma wai suna gani ya Allah su suka cuce mu hadu azaba amma su din kai musu kala biyu to ina masu riko da ra'ayin wasu wani ɗan ra'ayin riƙau ne shi kurin ra'ayin wani ba yanda za a yi karba shi da ra'ayin wani kuma wannan nan ba annabi ba ba mursali ba ba manzo ba ai wanda ake ra'ayin riƙau akan ra'ayin shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu wani yana ji yana gani ga hadisin annabi yana gani an ce masa hadisi ya inganta ya tabbata annabi ya faɗa sai ce ba za mu yi ba wallahi tallahi sai ce ba za mu yi me dalilin ce malumin mu ba su mu yi ba ka ji maluma wai wanda ma kai ma da ka ce maluma su alluma ka wutar jahannama tunda sun hana ka bin abin da annabi ya faɗa malami bai da kima ba bai da daraja yanda ya zo yana yakar abin da manzon Allah ya zo da shi ya kamata ka san da wannan malami ane masa da'a ne in yayi kira akan alkitabu was sunna alqur'ani da sunna ba ra'ayi madara qur'ani madara sunnar kuma duk abin da za a ce ka yi da suna addini to lalle ne a maka quotation a jawo maka nasi daga cikin maganganun magabata sun yi irin wannan abin da kake yi an ce a yi kaza a yi kaza to sai ka tambaya da Allah a cikin magabata tun da wani abin addini ne wa ya taɓa yin irin wannan idan an gaya maka kaga kenan ra'ayin naku yana da goyon baya daman magabata sun yi amma ka zo kana yin abin da kai kaɗai kake yi watakila a garin kuma kaɗai ake yi ko a ƙasar kuma kaɗai ake yi ba ka da hujja da dalili da zaka iya kare kanka daga wannan kaga ya zama kana bautar ra'ayi da son zuciya kenan to yan uwa kun ji sakamakon waɗanda suke bin son zuciya su saba wa abin da Allah ya zo da shi za su ya ubangiji waɗannan jagorori namu su suka batar da mu ka ninka musu azaba bari ku ji abin da Allah zai ce kala li kullin dha'if ba kun shiru kowa sai mun ninka masa hakku din ma li kullin dha'if kowa lil qada wal atba dha'ifun min al azab jagolorin da mabiyan ai duk sunan su mutane ba sasari aka samu aka jaka ba ko ko daure ka aka aka ce dole sai kayi dukan ku sai mun ninka muku azaba in ji Allah walakin la ta'lamun sai dai ku ba ku san cewa kuna kan bata ne ba kuma ba ku san cewa ra'ayi aka dora ku akai kuma wannan ra'ayin zai ja muku masifa a rayuwarku ba kuma a kiyamar ku ba ba ku san cewa waɗannan jagorori naku ba su yi sana komai a gurin Allah ba ba ba wani jagora ba ba ka da wani malami ko wani shugaba da a kiyama ya isa ya tashi ko kiyarsa ba za ka gani ba a nan duniya ne kurin za a abin da za a gama in an je lahira kowa ta kan shi yake yi wallahi ko manzan Allah baka isa ka je gurinsa ba in baka bi shi ba saboda ya tabbata a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ranar tashi alkiyama zan zo ruwan alkausara ruwan alkausara in tarar da mala'iku suna dukan al'ummata da bulali na wuta daga nesa annabi zai hango mala'iku yana cewa ummati ummati ummati al'umma ta ce wannan al'umma ta ce al'umma ta ce ku kyale su ku daina bugun su ku daina musu kaza ku daina musu kaza sai mala'iku su ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innaka la tadri madha ahdathu ba'dak kai baka san me suka kirkira a bayan ka ba fa innahum ghayyaru wa baddalu sun canja addinin sun bata shi annabi zai ce to tunda haka ne fasuqan fasuqan fasuqan ku yi nesa da ni ku yi nesa da ni ku yi nesa da ni babu ni babu ku manzon Allah zai ce babu kai babu shi saboda ka sabawa abin da ya zo da shi wannan abu ba shi da daɗin ji kuma akwai haɗari kwarai-kwarai da gaske wa qalu rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ya Allah mun bi shugabanninmu da jagororinmu masu faɗa mana aji ashe sun ɓatar da mu hanya ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا الله كننكا musu azaba kuma ka tsine musu tsinewa mai girma shine nan ya dace da wannan aya din sai ce rabbana haula yadalluna fa'atihim azaban dha'ifan min an-nar a can kuma Allah suke ce rabbana atihim dha'ifain min al-azabi wal'anhum la'nan kabira Allah ka tsine musu albarka haka za su faɗa mabiya ranar tashi alkiyama dangane da jagororinsu matukar ka bi wani akan hanyar da take ba daidai ba ne ka duk wanda zaka masa da'a duk wanda zaka yi masa mubaya duk wanda zaka bi shi ka bi shi akan gaskiya ka bi shi akan adalci kada ka bi shi akan ra'ayi kar ka bi shi akan mu haka muka saba kar ka bi shi akan cewa ai su su ne kaza ai a'a maganar ta dace da gaskiya ka bi shi ba ta dace da gaskiya ba wallahi duk girman rawaninsa duk girman carbinsa duk girman matsayinsa duk girman mai dinsa wallahi ka bar masa kayan sa kai masa addu'a Allah ya ganar da shi walau tara idh zalimuna mawqufun inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl yaqulu alladhina استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين irin wannan ayar shine abin da zai faru ranar tashi alkiyama masu rauni za su gaya masu karfi ku kuka halakar da mu ku kuka tabar da mu wallahi da ba dan ku ba da mun zama mumine masu imani sai su waɗanda suke manya-manyan manyan turakun sai su ce a iyo a nahnu sadadnakum anil huda dama mu muka hana ku bin shirya bal kuntum mujrimin lalle waɗannan kuɗin mutanen banza ne mujrimai ne ku ka duba fa tsinanne ne ya za a yi su su tsine wa shugabannin shugabannin masu tsine musu to wallahi ko shugaban jam'iyyar ka ne ya baka tsarin da ya saba wa Allah ka bishi wallahi ka halaka ka tabi kowane shugaba ne kuma kowaye to waɗannan ayoyin su ne suka hana musulmi su yi da'a wa dukkan tsarin da ya saba wa Allah duk dokar da aka zo aka shimfiɗa ta ta ci karo da ƙur'ani ta ci karo da hadisi to ba a yi wa wannan shugaban da'a da biyayya dan kuwa za a je a jefa ka da kai da shugaban shugaban naka a jefa ku a cikin wutar jahannama kuma ku zo kuna tsinanne niya to dan dama dama wai a ce ma wai wanda ka ma musulmi ne to ina ga wanda ba ne kuma arni kafiri maƙiyinka wanda burinsa ya samu ka ya yanke ka tilas baya son ka ƙur'ani ya nuna suna ƙiyayya da mu wa ma tukfi suduruhum akbar abinda suka ɓoye a zuciyarsu na ƙiyayya da musulunci da musulmai a shefi girma to ina ga wanda zai watsar da musuluncin sai kama wani Allah wanda ba musulmi ba ya zamanto shine zai ce masa komai yau mutane sun fi fifita dokokin irin waɗannan mutane sama da dokokin Allah in Allah ne ya faɗa abun karyawa ne abun tozartarwa ne amma wani Allah ne ya faɗa kuma abun yi wa da'a ne da biyayya to shine kullum abin da muke faɗa da awar musulunci a ko ina ne to a tsarewa mutane addinin su kada a ba su dokar da ta ci karo da addinin su a kiyaye musu kada a zo a dora su a halaka dan za su shiga uku da waɗanda suka dora su din to kuma kaga anan don mutum ya fandare wani tsari ko ya fandare wata doka da aka shimfiɗa ba dokar Allah ba to fa a gurin Allah bai laifi ba ko da ku a wajen ku a duniyance yayi laifi to bai saba wa Allah ba saboda dokar da aka wajabta masa ya bi tilas tilas ita ce dokar Allah amma duk dokar da aka shimfiɗa wa ɗan adam kuma ta saba wa dokar Allah ta ci karo da Qur'ani ta ci karo da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan dokar fa ba wajibi bane a bita kuma idan mutum ya manta tawaye lada ma zai samu Allah ganar da mu na malam
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون Allah ya ce wa qalat ulahum su shugabannin jagororin sai su gaya wa mabiya su ne ukhrahum jagorori sai su gaya wa mabiya suna fa cikin wutan suke wannan hiran kama kana lakum alaina min fadl yo ai ku ba ku da wani fifiko akan mu ko li'annakum kafartum kama kafarna me za ku ce mu a ninka mana azaba ko kuma ai muku azaba daya ya ai ba ku da wani fifiko akan mu saboda yanda muka kafirce kuma haka kuka kuka kafirce kuka bi mu fa nanu wa antum fil kufri sawa da mu da ku a wajen kafircin duk ɗaya ne wa fil azabi sawa kuma a wajen azaba ma duk ɗaya ne ba wani dalilin za ku ce za ku yi wa ubangiji zuga ku ce mu a ninka mana azaba ko kuma a baku mai sauki sauki fa ma kana lakum alaina min fadl fa dhuqul azaba bima kuntum taksibun sai su ce da su ku dandanin azaba saboda abin da kusance kuna aikatawa a duniya na sabawa Allah ka duba fa dan girman Allah su mabiyan jagororin fa za su gaya wa ai afwan jagororin za su gaya wa mabiyan su ce ku ɗanɗana azaba kuma kamar yadda mu ma muke ɗanɗana duk kuma suna tare a wuta gaba ɗaya hadari ne kwarai da gaske ka je ka yi wa wani mutum da'a akan abin da yake ya saba wa Allah Allah kiyaye na'am
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ka sakamakon waɗanda suka kafirce ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ce innal ladina kafaru innal ladina kazzabu bi ayatina lalle waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu wastakbaru anha suke girman kai da bin ayoyinmu la tufattahu lahum abwabu sama ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba addu'o'insu idan sun yi Allah bai zai karɓa ba idan sun yi aiki ba za a buɗe ƙofofin sama a kai wa Ubangiji ba Abdullahi dan Abbas ya ce idan sun mutu ba za a buɗe ƙofofinsu a kai wa Allah tabaraka wa ta'ala ba لأنها أرواح خبيثة سبب رايكا نمونا الرايكا رايكا كافرين لا يسعد بها بل يهان بها إلى سجين با دوكا رايكا سأكي وبنجي تبارك وتعالى za a kaskantar da su ne kawai a zai a tura su cikin wuta Allah kiyaye ana bude kofofin sama ne kofofin arziki kofofin alkhairi li arwahil mu'minin da rayukan mu'minai da kuma addu'o'in mu'minai da ayyukan mu'minai wala yadkhuluna aljanna Allah ya ce waɗannan waɗanda suka karyata ayoyin Allah suka kafirce wa ayoyin mu ai ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamal fi samil khiyat idan kaga sun shiga aljanna to raƙumi ya shiga ƙofar allura zai yi allura ta zare da kake sai ka haka ka murza ka murza ka yi haka eh ka sa yawo kana dubawa da kyar zare fa za ka shigar Allah ya ce to waɗannan mutanen masu ƙareta ayoyinmu waɗanda suka kafirce mana idan za su ga aljanna to ka ɗauko raƙumin garin ku ka tukuiku ya shiga ta ƙofar allura hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wai ana gaya ma ba zai taɓa yiwuwa ba kenan hatta yadkhul al-ba'ir fi saqabi al-ibra kenan dai kinaya ne annam la yadkhuluna aljannata abada ba za shiga aljanna ba hal abada larabawa sukan yi wani dabara sai su rataye abu da abun da bai zai taba yiwa ba sai su ce za a yi ma amma sai an yi kaza ba za su ce ba zai yiwu ba direct sai su allaka shi da mustahil الشيء إذا علق بما يستحيل كونه يدل ذلك على تأكيد المنع قاعدة لا ربشي يعني أنك راتي أبو da abin da bai zai taɓa yiwuwa ba to wannan yana nuna cewa kawai abin an hana shi kawai bai zai taɓa yiwuwa ba an hana shi bai zai yiwu ba kamar mutum ya ce da kai eh za mu yi tafiya da kai za mu je kaduna da kai amma sai na mutu na dawo eh zan taimaka ma kamar yadda ka nemi in taimaka maka in agaza maka amma sai sama ta datse gida biyu mun gani e zan maka kaza amma sai in kayi kashin giwa wanda zai yi hankali ma bai zai dauka ba to kawai a takaice yana ce maka wani abun bai zai taɓa yiwa ba ne hatta yalijal jamal fi sammil khiyat وكذلك نجزي المجرمين Allah ya ce kama haka muke sakayya wa mujrimai akwai wani hadisi ingantacce dangane da wannan isa daga albara ibn azib manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cewa yana ba da labarin yadda ake karɓar ran mutumin da yake fajiri ne yace za a yi sama da wannan ran sai sun je sama duk lokacin da suka je wurin mala'iku sai mala'iku su faɗa a sama ma hadar ruhul khabis wannan wace rai ne mai wari ran wani kafiri ne wannan ka duba fa kai dan Allah duk mutumin da yake arne ba musulmi ba ko fajirin mutum idan ya mutu aka yi sama da ransa yana zuwa sama mala'iku za su ji wari sai ce wannan ran wani irin mutum ne wannan wani irin kafirin mutum ne fajiri sai su waɗanda suka ɗauko ran sai ce wani kenan su faɗi mummunan suna wanda ake kiransa da shi a duniya sai sun je can sama sai su ce a buɗe sai mala'iku su leƙo sai su garan wani ne fajirin mutum sai su ce bara a buɗe ba su da suka dauki nan za su kai fa za su yi su kwankwasa sama a buɗe sai mala'iku su leko su ce ran wani ne ce ce to bara a buɗe ba ku yi kar da shi manzo Allah da ya musu wannan bayanin sai karanta wannan ayat la tufattahu lahum abwabu sama rayukan mutanen banza duk mutumin banza in ya mutu wallahi kofar sama ma ba a buɗewa a wuce ran da shi saboda wari yake yi mala'iku ce bara mu bari akai wannan mummunan ran gurin Allah ba dama an kai ka gurin ubangiji ya kawo warke sai a ce Allah ya ce ku kardara wala yadkhuluna aljanna kuma babu su babu shiga aljanna hatta yalija aljamal fi samil khiyat wa kadhalika najzi almujrimin wannan riwaya imamu tabari ne akwai kuma wata riwayar wadda ba wannan ba wanda ibnu majah ya fadda ita ta hanyar abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mamaci mala'iku suna zuwa masa idan mutum salihi ne sai a cewa ransa ukhruji ayyatuhan nafsu tayyiba ya ke wannan rai mai tsarki ya ke wannan rai mai albarka ki fita daga jikin wannan bawan Allah kanat fil jasadi tayyib wannan rai tana gangan jiki mai albarka gangan jikin mumini za su yi ukhruji hamida wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban ki fita kina cikin ni'ima da godewa ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin kanshi sannan za ki gamu da ubangiji ba mai fushi ba haka za su yi ta faɗa wa ran mumini ki fita ya ke wannan rai cikin ni'imar Allah da samun falalar ubangiji da haske da ƙanshi kuma albishirinki za ki gamu da ubangiji baya fushi da ke haka za su yi ta fata har sai ran nan ya fita daga jikin mumini manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam summa yuraju biha ila sama sai a haura da wannan rai kuma sama wannan hadisi yana nuna cewa fa Allah yana sama ko Allah yana sama da zatin sa daidaituwa wadda ta dace da shi akan al'arshi fa yuftahu laha sai a je a kwankwasa a nemi a bude wannan rai saboda duk ran da ta mutu ana sa ta a cikin abu kyalle mai kanshi ɗan ran mumini ne a sa turare kanshi idan mala'iku suka zo wucewa a cikin sammai gurin yan wansu mala'iku sai su ce kai wannan rai akwai ganshi ran waye sai a ce ai wani ne bawan Allah mumini a bayan ƙasa ana girmama shi ana mutunta ransa shi kuma ne yana kwance a kabari kuma an tafi da rancan sai su je su ce a buɗe za a wuce da ita sama sai su ce a buɗe sai mala'iku su ce man haza wannan ran waye sai ce ai wane ne fa yaquluna fulanun sai a ce marhaban bin nafsi tayyiba lale maraba da rai mai tsarki mai albarka kanat fil jasadi tayyib ga ta a gangan jiki mai albarka udkhuli hamida wa abshiri bi rauhin wa raihanin rabbin ghairi ghadban za a yi ta faɗa mata wannan ana mata albishir ta murna bismillah ku shigo kina cikin ni'ima manzo Allah ce fala yuzalu yuqalu laha dhalika hatta yuntaha biha ila as-sama'i allati fiha Allah azza wa jal za a yi ta tafiya da ita mala'iku suna yaban wannan rai cikin kanshi da ni'ima tun da ran mumini ne salihin bawa har sai an je inda ubangiji yake daman kayansa ne shi ba sai a bar masa kayansa sai su dawo kuma manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam wa idza kana ar-rajulu su amma idan mutumin banza ne ka ji fa kai ar-rajulu su mutumin banza wanda bai da addini gashi musulmi amma bai damu da addini ba ko kuma ma ba musulmi ba fasikanci shine a gabansa kayan banza shi yasa a gaba waɗanda suke izgilanci da addini gani suke yi in an gama masu addini ma izgilanci ake wane yanzu har yanzu kana sauran imani a muka sai dai kamar addu'a wane yanzu har yanzu kana zuwa tahajjudi tab ai ne rawar sallar tahajjudi tun ba da kuɗi wato yanzu yayi kuɗi ba zai je ba wani ai yanzu kana zuwa gurin karatu amma kana kokari haka je ka zauna awa guda wai me suke gaya muku ne malaman nan ni ba wallahi ban iya zama ba gaskiya amma fa zai zaman FC awa biyar awa goma zaman iska zaman shirme zaman surutu zaman gulma zaman kallon mata zaman sharri zaman zagin mutane wallahi zai iya ɗiban any hours bai damu ba amma shi wai yana ganin wai tak ina ai sai ba su da kama ne ma wai ana zuwa a zauna gurin karatu wai wai an an an abin nan duk wanda ya cuci addini kuma ya wulakantar da addini wallahi sai ya ga wulakanci ransa ma sai an wulakantar da shi bayan ya mutu ka yi da yawa ko kai kaɗan kuma wallahi hujja ta tsaye akan mutane kuma kowa ya san gaskiya sai dai mutum ya taurare kurin ya bi son zuciya zama almajirin shaidan Allahumma illa waɗanda ba su kai sun kawo ba wannan ba annawadir ba a hukunci a kansu da Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan ran mutumin banza ne za ce ukhruji ayyatuha an-nafsul khabisa fita ya ke wannan rai mummunan rai kanat fil jasadil khabith tana jikin jiki mara kyau ukhruji zamima wa abshiri bi hamimin wa ghassaq wa akharu min shaklihi azwaj ki fita a wulakance ki fita a kaskance ki fita ita ran kenan fa lokacin ana zara ran kenan fita daga jikinsa a bar zargi kuma ana miki albishir da ruwan zafi eh da wuta kuma a da azaba kala kala wala yazalu yuqalu laha zalika hatta takhruj haka za a yi ta faɗa wa wannan rai mummuna har sai ta fita daga jikin mutum ثم يرج بها إلى السماء النبي يتي سعي سمد والنرم فلا يفتح لها za su je su kwankwasa tun da su aikin su dauka su kai su dawo su dauka su kai su dawo su dauka su kai su dawo idan sun je za su kwankwasa mala'iku za su ce waye su leko sai su ji wari waye wannan ai wani kenan su ce ba za a bude ba kuma da shi kasa shi na nabi ce fala yuftahu laha fa yuqalu man hada فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة با سنو da zuwa ba ba marhaba ba da wannan mummunan rai kanat fil jasad al khabith ga ta jinki mummunan jiki irji'i zamima ki koma kina abun zargi fa inna la tuftahu laka abwabu sama ko la tuftahu la tuftahu laki abwabu sama wannan rai wallahi ba za a bude miki kofofin sama ba fa yursalu biha min as-sama' ثم تصير إلى القبر هكذا أداو دوانا ري كسام ري سيكم أذابا بايا ينكيوا الله كيم وانا هكا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل دنغني دوانا آية da Allah yake cewa la tufattahu lahum abwabu sama wa la yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamal fi samil khiyat to sai wace gogormayar kuma malam mu je lahum min jahannama mihadun ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي وكذلك نجزي الظالمين الله ce irin wannan rai da su da su ya irin ya su ya su lahum min jahannama mihad suna da shimfida a wutar jahannama wa min fawqihim ghawash sannan a saman su akwai mayafi ga shimfiɗa jahannama ga mayafi jahannama lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون الله cewa kadhalika najzi zalimin kamar haka ne zamu yi sakayya da azzalumai duk azzalimi macuci mai cutar al'umma mai ha'inta al'umma yana da shimfiɗa a wutar jahannama yana da mayafin da zai lulluɓa da shi ina waɗanda suka yi rubda ciki akan kudin al'umma ina waɗanda suka mayar da kudin gwamnati ya zama kudin su kurin mutum ya sa kudin al'umma yana yawo da shi a aljihunsa yana abin da ya ga dama a sama dubu hamsin ka ƙara zero zero ya zama miliyan biyar ina waɗanda ake ba su shugabanci da jagoranci a zo ana musu murna da albishir wani kawarke wai yanzu kansila in ka ci sai a zo ana kaifa kawarke wani ya zo ya ce wai ya ci kansila an zo ana ta masa murna wani ya zo ya ce to kai ka da hankali in ba ka ba wallahi kai maza maza fa ka wawura abin da ka wawura yawwa kaga abokinka ya samu kaza yayi kaza yayi kaza ya samu kaza ana zuga cikin da ya samu kansila ya rubuta kwangilar ƙarya ko ya rubuta aiki da za a yi wa constituency ɗinsu ko ward ɗinsu ko me a bashi kuɗin ya soke su kawai mutane su zuba su kwashe ya zuba miliyan dubu ɗari kaza ya kamfen zai kwashe har da ƙari har da riba bai zai ma fara muku aiki ba sai ya fara biya wasu ma kujerar da kuɗinsu suke sayanta yanzu lalacewar da najeriya ta yi kenan lalacewa yanzu gwamna in zai sauka sai ya sayar da kujerar gwamnan wa ɗan uwansa su yi ciniki ya biya saboda corruption ya yi yawa a ƙasar wurare da yawa ana yin wannan saboda babu doka dokar ƙarya ake yi sojojin ƙarya suke yan sandan ma ƙarya suke da su ake dangwala ƙuri'ar ƙarya da ballot papers na ƙarya kaɗan ne masu gaskiyan a ciki ƙasa ta lalace kawai babu adalci mai kuɗi shine mai ƙarfi ya za a zauna lafiya ce wanda yake da kuɗi shi yake da ƙarfi ko wanda yake da mulki kawai shi yake da ƙarfi talakawa ba su da amfani ƙuri'ar ku ba wani cewa ya yi ya ga mutanensa ya ce ku zaɓe ni kada ku zaɓe ni kuna ɓata a kanku lokaci ne tabbas ni ni ne shugabanku wannan tun kafin ya hau yan adawa suka je suka yi ta ihu ai wallahi jama'a kun ji abin da ya faɗa kaza kaza mu ba za mu yi a kuma shi ne dole shi ya zama muna wace irin ƙasa ce wace irin ƙasa ce a zo ana yawo ranar zaɓe mota kuɗi a but ana bi ana rarraba mutane wani a bashi dubu ɗaya ya zaɓa wani a bashi dubu biyu in kana da wayo a baka har dubu biyar an bayar akwai gajoji kan ma dandan ce musu gajoji kaga indomi ko wallahi tallahi katan din indomi kurin wallahi suka zo aka zo aka fasa sai aka bi sana ba su indomi kwaya ɗaya fa wanda ɗanka ya fi ƙarfin indomi kwaya ɗaya shi aka ba su suka yi hasarar ƙuri'arsu suka yi hasarar ƴancinsu na shekara takwas ko shekara hudu akan indomi guda ɗaya wallahi tallahi akwai wanda aka ba su kullin gishiri da omo akwai wanda aka fasa ledar magi kwaya uku hudu a basu mata na ƙauye miskinai talakawa suna murna saboda saboda tunaninku gajere ne ba ku san yancin ko ba ku damu ba ko a tsarin kafircin ma ko a demokradiyyar akwai yanci za ku iya samar wa kanku da kanku canjin da kuke so amma ina ina wasu sun dauki mulkin nan shine wai yanzu mu- ka Allah sauke wai mutum wai shi wai kullun sai ya mulki wai ya nemi kansila ya ci ya gama ya tsallaka ya nemi dan ciyaman dinsa ya ci ya gama ya nemi wane ne wane ne ya ci ya tsallaka ya samu deputy gwamna ya ci ya dawo ya zama gwamna ya ci bayan ya gama gwamna ya tafi sanata bayan ya gama sanata ya dawo sanata ya sake dawowa sanata ya sake dawowa sanata yana ta sanata ya sake dawowa sanata ana nan sai ya zo ya faɗi ya mutu sai a zo a ɗauko shi a ce ya bar biliyoyin kuɗi kuma bai yi wa al'ummarsa komai ba eh wai su dole mulki dole wai sai yayi mulki wanda mutanen da idan aka ba mutum mulki fitsarin jini yake saboda bala'in tashin hankali fitsarin jini wallahi akwai wani wanda aka ce an dora masa wani nauyi na shugabanci ya ce wallahi wallahi sai ya ji fitsari ya kama shi yana tsuguna sai ga jini yana zuba saboda tsoron shugabanci da mulki akwai wanda suke hijira ma su bar inda suke gaba daya to yau ma ni da mutum zai zo ya yaƙi ya mulkin ya hau kujerar ya taimaki al'ummar sama da yayi mutane suna cikin yunwa suna cikin fatara suna cikin jahilci ga cututtuka ga rashin aminci waɗannan abubuwa guda biyar yunwa fatara talauci jahilci rashin tsaro ba aikin yi duk waɗannan rukunan akwai su a cikin mutane kuma alhamdulillah najeriya akwai kuɗi ba akwai kuɗi wallahi har yanzu saba ubangijin da muke allah bai fushi da mu ya ya bar mu cikin talauci ba wannan wani ba da labari an yi budget a nijar budget aka yi nijar budget ɗin ƙasar gaba ɗaya kuɗin gaba ɗaya na budget ɗin bai wuce kuɗin jiha ɗaya ba a Najeriya Nijar gaba ɗayanta jiha ɗaya fa state ɗaya ita ake bawa kuɗin da ƙasar Nijar take rayuwa gaba ɗaya amma a Nijar ba a ɗauke wuta amma a Nijar ba a ɗauke ruwa kuma a Nijar akwai asibitoci kuma a Nijar akwai security a Nijar dan sanda da soja yana zaune a bakin titi direba dole zai ajiye motar ya je ya same shi mu ko yanzu dole sai an hada da itatuwa da kaya ne da kusa ne da menene da hada da dan wuta wuta dan hura wuta ta nan gefen ko zaka tsallaka ka shiga ka kone ga bindigar ga komai amma dole sai ya kara da itace sai ya kara da, da, da, da katakon kusa su ko can wallahi ba abin da za su sa maka hanyar ci abu ɗarin fasu ce kurum suna zaune dole kuma ka je ka kai takardunka saboda suna da ƙa'ida amma babu mutum ɗaya zai saci kuɗin da da jiharsa za ta shekara hamsin tana rayuwa da shi mutum ɗaya ba ya saci wannan kuɗin da jiha guda za ta yi shekara hamsin ana biyan ta albashi ana ayyukan yau da gobe amma nasa ne shi kada ya sace ya tafi a ƙasar nan akwai mutumin da aka samu shugaban 'yan sanda gona guda ya ta jib gona gona guda ya ta jib jib kawai idan ka je ba abin da jifa-jifai za ka yi ta gani a najeriya ba kar ka ɗauka wai wai a sierra leone ko ko a cameroon ko a wani wuri me zai da su don girman allah a Najeriya nan akwai wanda aka ce wanka idan zai wallahi sai da tultuna masa ruwa na na suwan wata wanka a zuba masa a cikin wannan abun tafasa ruwan ba zai wanka da ruwan famfo ba to ai da ma tattarewa kai ka kaura gaba daya ka koma can kasar turawa ya fi maka wanka da ruwan suwan wata yake wanka dan girman Allah idan shago ya bude ya je kasa kaya ya ci riba zai wannan in faskare yayi ko noma yayi zai wani almubazarancin? to babu sata sata sata oba kaga gari malam kamar an yi mutuwa babu hanyar kirki ba kwalbati ne ka shiga gari ka kasa ganin wani abu na ni'ima wasu wuraren akwai ci gaba wallahi kana zuwa zaka ga gine-gine a gari malam an yi gine-gine an hanyoyi titi shaguna abubuwa mutane suna cikin walwala da ni'ima amma abubuwan da mu irin nan kewayen mu shekara arba'in da suka wuce tun ma ba ba a samu ma jihar ba ana cikin wannan an samu jihar ma babu ba wani canji ko kuma a samu kudin a ta gina ita ainihin state capital din a bar ƙauyuka idan ka zo babban gari za a ga wuta kullum a haske za ga titi za ga wane ne za ga wane ne amma ƙauyuka kuma ko kabari wani ƙauyen wallahi gwanda a tona ma kabari ka shike shi shi ya fi maka sauki akan ka je shi ka san ma kabari kawai ka shiga ya fi maka sauki komi babu kuma amma waɗannan mutanen in an zo ana neman ƙuri'a su dole kuma sai an je wurin su a hakan za a je a musu a nemi ƙuri'a su kuma su bayar su yi ife ife ma su yi kashe kashe ma yana karban ku ya daina tunanin kuma baya yi to duk wannan zalunci ne kuma wallahi wanda ya shugabanci mutane bai yi adalci ba zai zo ran tashi alkiyama a daure a kunkume wa kadhalika najzi zalimin Allah ya ce haka za mu yi sakayya ga duk azzalumai macuta babu zaluncin da ya wuce mu ɗauki kuɗinmu mu baka a ɗauki kuɗinmu a baka ka ɗauki ma'aikata ka ƙi ka ɗau ma'aikata ga mutane sun yi karatu kun ce a yi karatu kana zauna jahilci an yi kun ce a je a certificate an yi a je a karanto kaza an yi kaga aiki ya gagara ɗauka sai ka yi iya tunaninka a garin ku shekara talatin ba a ɗauki aiki ba a wata ma'aikata kuma dole wasu sun yi ritaya dole wasu sun mutu dole wasu ba sa nan dole an ƙara wasu department dole an fadada ka kasa jin labarin yaya za a yi mutum ɗaya sai ya zo ka ga maimakon a ma'aikata za a ɗauki mutum hamsin sai ya ce ashirin za a ɗauka talatin ɗin duk suna aljihunsa kawai shi zai cinye akwai musibar da ta wuce wannan ya koyan wana to wallahi muna buƙatar mu samu wayewa kuma da fahimtar ina muka sa a gaba a rayuwa in ba ka ba wallahi wahala za ta mana yawa wahala a duniya wahala a lahira fa na mala
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون sai Allah ya dawo yake magana akan waɗanda suka yi imani wallazina amanu wa amilu salihat lalle waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka masu kyau la nukallifu nafsan illa wus'aha to muna shaida muku ba ma dorawa kowace rai sai abin da za ta iya ai illa taqataha ba ma dorawa kowane rai abin da yafi karfin sa da aka ce ku yi sallah biyar za ku iya ne da aka ce ku yi azumin wata ramadana za ku iya ne da aka ce ku rinka bada zakka za ku iya ne da aka ce ku rinka taimako za ku iya ne da aka ce ku je umara za ku iya ne da aka ce ku je hajji za ku iya ne da aka ce ku je ku yi kaza za ku iya ne la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ce ulaika ashabul janna waɗannan fa su ne yan aljanna hum fiha khalidun suna wasu kaddara ma dawwama a cikin gidan aljanna Allah samu a ciki to sai me
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي Mm.
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونزعنا ما في صدورهم من غل Allah yake cewa sun shiga aljanna za mu zare musu mu cire musu duk abin da ke cikin zukatansu na kiyayya da gaba da datti da duk wata kazanta da ka iya zama a cikin zuciyar mutum a duniya faj'alnahum ikhwanan ala sururin mutaqabilin sai muka sanya su zamanto yan uwa ne Allah ya ba su gidan aljanna su zamanto suna rayuwa akan gadaje suna masu fuskantar juna لا حسد لا يحسد بعضهم بعضا على شيء Allah baya barin wani yayi wa dan uwansa hasada a lahira dan Allah ya keɓance wani da wani ina suna gidan aljanna tajrimin tatihimul anhar waɗanda suka yi imani suna gidan aljanna ƙoramai na gudana a ƙarƙashin su Ali bin Abi Talib yake ba da labari dangane da mutanen Badar ya ce mutanen da suka je yakin badar ai su ne wannan Allah ya ce wani zana ma fi suduri min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin ga su a cikin gidan aljanna an sa su a gidan aljanna babu hasada babu ainihin kiyayya da gaba a tsakanin su wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha za su rinka cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan ya shiryar da mu zuwa ga wannan aiki da muka yi shi muka samu lada har muka samu gidan aljanna wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ai ba mu zamantowa masu shiryuwa ba da ba dan Allah ya shiryar da mu ba laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq suka ce tabbas manzannin ubangijin mu sun zo mana da gaskiya yani hina ra'aw ma wa'adahum rusulu ayanan yayin da suka ga abin da manzanni suka yi musu alkawari ido da ido kiru da muzu wanudu sai a kiraye su an tilkumul janna ga can gidan aljanna uristumuha ga aljanna nan ku shige ta an gadar muku da ita bima kuntum ta'malun saboda abin da ku kasance kuna aikatawa wannan kira yayin da ainihin Allah ya yi alkawarin aljanna ya ba wa 'yan aljanna aljanna zai musu wannan kira na girmamawa hadisi ya doga- ya zo daga abi sa'il khudri riwayar imam al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yukhallasu al-mu'minuna min an-nar fa yuhsabuna ala qantaratin bayna al-jannati wan-nar Allah zai kubutar da mu'minai daga wuta ranar tashi al-kiyama amma fa yuhbasun za a tsare su akan wata gada tsakanin wuta da aljanna fa yuqtasu li ba'dihim min ba'd gashi dai sun samu aljanna amma ba za shiga aljanna ba Allah zai ce a'a sai kowa an duba in wani ya taba zaluntar wani to sai an rama shine fa yuqdasu min ba'dihim li ba'dihim min ba'din mazalima kanat bainahum fi dunya duk wanda ya cuci wani ko da yayi aikin shiga aljanna ko to idan sun zo sai a tsare su tsakanin wuta da aljanna akwai wata gada da za ta kai ka gidan aljanna sai a tsayar da su a ce ya taron muminai wanda Allah ya muku dace da samun gidan aljanna ku tsaya duk wanda ya cuci wani ya zo ya bada rabar shi sai a zo a fidda duk wanda ya zalunci wani a ce ka cuci wani a karba a biya a ce ka cuci wani kai ma a karba a biya hatta idza huzzibu wa nuqqu udina lahum fi dukhulil janna manzo Allah ya ce sai an gama wanke su an tsaftace su an tsarkake su babu zalunci dan a nuna ma zalunci bai da kyau ba a shiga aljanna da zalunci duk wanda yake azzalimi ne ya sa riga ta zalunci ya cuci al'umma ko yana kan cutar al'umma ko yana da burin nan gaba ya samu dama ya cuci jama'a to wallahi ka duba yan aljanna sun samu aljanna ana musu murna sai an kafe su a ce kowa ya zo fidda abin da ya cuci na wani Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka raba mu cutan yan uwanmu fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la ahaduhum ahada bi manzilihi fil jannati minhu bi manzilihi kana fid dunya annabi ya ce na rantse muku da wanda raina yake hannunsa shine ubangiji wallahi ɗaya daga cikin waɗannan mutane 'yan aljanna ya fi sanin gidansa na aljanna sama da gidansa na duniya ma ka duba gidanka na duniya kana zuwa da mota yu yu yu kai kwana ka zo to aljanna ka fi ganewa wani zai ce to wai idan an shiga aljannan nan to ya za a yi eh akwai rakiya na mala'iku amma ina gaya maka wato wato wato mutum ya- yana gane gidansa na aljanna sama da gidansa na, na- na gida- na duniya kai wannan ni'ima ta yi Allah ya rubuta mu daga ciki wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba za mu shiryu ba da ba dan Allah ya shiryar da mu ba Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito haka Abu Huraira ma ya ruwaito suka cewa yunadi munadin mai kira zai yi kira ranar tashi alkiyama inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada yan aljanna albishirinku ku shiga gidan aljanna ku zauna lafiya babu ku babu yin cuta har abada an daina rashin lafiya ba mura ba atishawa ba tari ballantana na tibi ba ciwon ciki ballantana olsa ba ciwon kafa ballantana kansa babu komai an tasihhu wala tasqamu abada ku je ku zauna lafiya albishirinku yau dai ai khalas babu cuta waina lakum an tahyu fala tamutu abada albishirinku yan aljanna ku je ku ci gaba da rayuwa ba za ku taba mutuwa ba kuma har abada ba mutuwa kai malam ita kanta mutuwar idan an zo lahira ka ji ko bayan Allah ya gama hisabin da yayi ya dauki yan wuta ya sa su a wuta ya dauki yan aljanna ya sa su aljanna sai a ce ina mutuwa a kira ta a kwantar da ita kamar rago sai a yanka ta a gaban kowa ce to ga mutuwar an yanka ta tilas ba mutuwa dan aljanna ya more dan wuta kuma ya shiga uku eh dan ya ya kamata a ce azabar ma da dan dama dama in akwai mutuwa ai to wallahi duk wanda ya kuskure ya shiga wuta kuma aka ce ya khalidi na fiha abada kai ko ba khalidi na fiha ba wutar Allah ba ta da kyau aina dan annabi ya faɗa hadisi ya ce kun ga wannan wutar taku ta duniya an sa ta an wanke a kogi aka dadda sa ta aka wanke a kogi aka dadda sa ta aka wanke a kogi sai da aka wanke ta sau saba'in to wannan ita ce mafi karancin zafi ma fa to ko wannan wutar ta duniya Allah ya ce zai kona mu da ita ai ta ishe mu ta ma mana yawa ballantana wutar lahira wanda duwar watsu fa duba duwatsu da kake gani su ake tukuikuya fa ai ta an giza mata malam Shi du- kasa dutse take ci tana hadiya ballantana dan adam ko ko sai sai ya fi ka samun lafiya wallahi tab Allah ya kiyaye mana waina lakum an tashubbu wala tahrimu abada ga kunan ku shiga gidan aljanna ku zauna samari babu tsufa duk aljanna ba tsoho duk wanda ma ya tsufa nan za a dada fanal bitin ɗinsa a gyara shi can ya goce nan ya abu nan izo ya fara zubar da ruwa mutum ya yi doro kafansa ta naɗe hannu ya nan naɗe ya yi ya fara zama ya motsi za a yi seti da shi kowa saurayi ne duk aljanna samari ne yan mata ma yan mata ba tsohuwa komi seti tamam Allah zai ce ku ta zama a matasa nan rayuwa ta matasa ta fi daɗi ai ba wani larura ba wani abin da wannan bayan cika kullum sai ka tokara da fanadol kai bacci wannan sai ya hada da paracetamol wani sai ya ɗebi baliyon wani sai ya ɗebi wane ne wane ne wani ma abin bai zai wuce a zo ai mun allura da Allah sai an saka sai la masa allura sannan ya samu ya bacci a a gida aljanna babu ku zauna samari matasa da 'yan matanku kuna zaune kuna jin daɗi wa inna lakum an tan'amu fala tayasu abada manzo Allah ya ce ku zauna a ciki Allah ya ce ku ci gaba da jin daɗi da morewa ka san morewa ai baka san morewa ba morewa sai a aljanna dan aljanna shine ke morewa nan yanzu ba morewa kake ba eh yanzu more ka ake yi ba morewa kake ba annabi ya ce kar ku dauki tsammani to shine manzo Allah ya karanta musu wannan ayat tamu wa nudu an tilkumul jannatu uristum an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun za a kira Yesu a ce to masha Allah ga aljanna nan an gadan muku da gidan aljanna gado ku gaje ta wanda ya gaji abu ina ce nashi ne to ku je ku ci gaba da zama har abada saboda abin da kusanci kuna aikatawa amma jama'a waye mai samun shiga aljanna sai wanda ya aikato a duniya wanda ya hana idansa bacci lokacin ana ana son bacci wanda ya ji yunwa lokacin ana son cin abinci wanda ya danne sha'awarsa lokacin iya sha'awa wanda ya bayar lokacin yana so wanda ya hana lokacin da ainihin aka ce kar a bayar din ya daure ya hana wannan su ne masu shiga aljanna manzo Allah ya faɗa Abu Huraira ya ruwaito riwayar Ibn Abi Hatim kamar yadda za cikin tafsirin Ibn Kasir manzo Allah yana cewa ma min ahadin illa wa lahu manzilun fil jannati wa manzilun fil nar babu ɗaya daga cikin kuface yana da gida guda biyu yana da gida a aljanna yana da gida a wuta manzilun fil janna kana da gidanka a gidan aljanna wa manzilun fil nar kuma kana da gidanka a gidan wuta Allah ka raba mu da gidajen wutan fa ammal kafiru manzo Allah ce amma kaga kafiri fa innahu yarithu almu'mina manzilahu minan nar mu'minai sun shiga aljanna din da dama Allah ya tsara gidan aljannar akwai gidan kowane dan adam a ciki kaga adalcin ubangiji ko kenan wannan zai nuna ma ba wai Allah yana niyya ya kona mutane bane to wai in ya gona kama me zai karu shi zai karu da komai ba ha kuma in ya baka bai zai ragu da komai ba shi yasa da ya tsara iya halittan da ya halitta ya san iya yawan su Allah ya san haihuwar ƙarshe da za a yi a duniya da haka kowa ya masa gidansa a wuta in case of ko wataƙila za ta kuskure ma za ka tafi wuta ba takurawa da gidanka dama sannan kuma an maka gidanka a gidan aljanna ko Allah zai maka arziki ka dace da shiga gidan aljanna ba za ka takurawa kowa ba ba cewa matsa da Allah ka matse ni kowa da gidansa a gidan aljanna kowa babba da yaro maza da mata kowa da kowa to ina kafirai kuma mazala ce kafirai idan mumini suka shiga gidan aljanna to zai zama an shiga wuta yan wuta sun shiga yan aljanna sun shiga aljanna to ya za a yi sai a ce mumine kowa ya gaje gidan makocinsa kafiri duk gidajen waɗanda kafirai ne a ce ina wani a ce yana wuta sai a ce to gaje gidansa ina wani a yana wuta sai a ce ka gaje gidansa shine wa nudu an tilkumul janna uristumuha an gadar muku shine fassarar uristumuha din fassarar gadar ka shiga ga naka ga na wani bai shigo ba sai a ce ka gaje wanda Allah ya riga kaddara masa har abada yana wuta kai Allah ya mana mai kyau wal mu'minu to shi kuma gidan mu'mini fa da yake wuta manzo Allah ce wal mu'min يرث الكافر منزله shi kuma mumini kafiri ne zai gaje gidansa na wutan eh kai ma ba kana da gida a wuta ba za a duba ina wane can yana aljanna ina su wane a suna aljanna sai a ce to ku yan wutan ku gaje gidajensu wahala kan wahala kuma dole ka gada fa ba za ka ce wai ba zan gada ba dole ka gada to ubangiji muke roƙo Allah mana afuwa to yanzu ya kamata mu shiga ainihin bayanin yan wuta yan aljanna sun ce kaza an ce kaza da maganar mutanen tozon larafi babu lokaci bai zai yi ba za mu dasa aya anan sai gobe inda rai da lafiya abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah ya mana afuwa da ni da ku gaba daya na'am za mu zo kanta za mu zo kanta gobe insha Allah da ta muminai ai da ta akwai ta muminai ita kantara akwai ta munafikai akwai kuma ta ashabul araf insha Allah amin eh insha Allah to idan Allah ya kai mu yau insha Allah yau ba akwai sallar tahajjudi da za mu yi insha Allah a wannan masallaci mai albarka nan karfe daya daidai ake da mu daidai dai wanda yake da dama Allah ya bashi dama da ikon zuwa to zai iya zuwa kuma akwai wurin mata da aka tanada wanda za su zauna insha Allah tabaraka wa ta'ala yau amma ina ba da wasiya ga ma'abuta wannan tafsiri masu kula da shi da kuma kwamitin masallaci a tanadar wa mutane ruwan alwala yawwa kada a zo ba ba ruwan alwala lalle a tanadi ruwan alwala da bokitai da butoci saboda akwai yan jaddada alwala duk raka a biyu yau karfe da insha Allah daman goman karshen nan dai goman hakuri ne ko sai a rage bacci a zo a yi ta fafatawa mu rage baccin har zuwa lokacin da Allah madaukin sarki zai mana tawfi'i da dacewa bi insha Allah na'am ba wanda ya san ajalinsa shine matsalar mu a rayuwar mu Allah madaukin sarki ya koyi ajalin haka muke tafiya a cikin duhu wallahi mutum bai sani ba saura masa yan kwanaki ka duba kurin noman rashin lafiya fa kwana biyu kowa na tsammani ya zai tashi amai da gudawa kurin kalas yanzu ya tafi ya mutu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah dan girman zatinka da ɗaukakar ka ya ubangiji tabaraka wa ta'ala dan albarkacin wannan al'umma da suke zaune a gurin wannan da hidima da wannan yaro yake a wannan guri ya Allah ka sa dan aljanna ne kuma ya Allah ka sa ya dace da mutuwa a watan Ramadan ya Allah duk abin da kake bayarwa na rahama da jin kai da yafiya da yantawa daga wutan jahannama Allah ka yanta wannan yaro ubangiji Allah ka hada mu da shi a gidan aljanna ya Allah ka masa kai akan wannan hidima da yau addini Allah ya bawa iyayensa hakuri Allah ya bawa yan uwansa hakuri Allah ya bawa iyalinsa in yana da shi hakuri mu ma kuma Allah ya ba mu hakuri dan tabbas mun yi rashi haka in mun tashi anan zai bi na har gindin mota mu gaisa da shi har gindin mota haka in nazo kuma zai zo kuma ya tare ni shikenan kalas shikenan kuma labarinsa ya kare eh a kwarai ko sai wani to wallahi bai gagara ba wataƙila kai ne wataƙila ni ne wataƙila wane ne ba mu yanzu ba a cikin mu ba wanda yake tabbas da shi za a yi sallah ba wallahi babu babu to shi yasa yan uwa muke ta faɗa a zauna cikin shiri yanzu irin ibadun nan da ake na ramadana karatun alkurani sallolin nan na tahajjudi ku daure ku daure ku daure baccin nan ba a daina akwai dogon bacci na kabari ba wanda zai takura ma ya tashe ka a daure a yi haƙuri a rinka fita sallar nan kai sallah kai sujjada kai addu'a kai ruku'i kai addu'a ka hana kanka bacci wallahi wannan ba karamin alheri bane Allah karba ayyukan mu ya bamu dacewa na'am malam
mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum ma'ana ana ya ake yin salatin tarbi kuma wani lokaci ya kamata mutum ya yi kuma ya halatta.
a gaskiya salatu tasbih hadisin da ya zo wasu malamai sun ce hadisi ne za'ifi kuma ba na ba da fatawa akan hadisi za'ifi tunda bai inganta ba ba bukatar ni in koya maka shi amma an kana son sa yana nan cikin littafin al-mishka na wanda mala albani ya masa aiki mishkatul masabih za ka iya komawa sai ka je ka duba amma malamai sun da'afa riwayar ko da yake ce ne mala albani yana cikin waɗanda suka ingantar da ita amma da yawa malamai sun ce talatu tasbihi bata inganta ba na'am
tambaya ta ta biyu ce ya fi da zakka ne amma kuma yana so ya gina masallaci shi ya halatta gina masallaci da kuɗin zakka
eh a bisa wani ra'ayi na man ra'ayin malamai suka ce ya halatta wasu kuma sun ce bai halatta ba wasu sun ce wa fi sabilillahi nan ya shiga aikin addini gina masallaci gina makaranta islamiyya ha taimakon ɗaliban ilimi masu karatu biya musu kuɗin makaranta duk yana cikin wa fi sabilillah wasu kuma suka ce a wa fi sabilillahi nan zuwa yaƙi ne kawai wa fi sabilillahi da haka idan ka bi wannan ra'ayi na wa fi sabilillahi gina masallaci da sauran ayyuka na addini ya shiga za ka iya yi tunda akwai malaman da suka faɗa za ka iya yi amma me zai hana tunda Allah ya sama kana da kuɗin da har ya kai za ka iya gina masallaci da kuɗin zakarka in an ce kudin zakarka zai gina ma masallaci kenan kana da wannan fanninkin sa sau arba'in tunda kudin zakka zaka hada kudin ne arba'in zaka kasa gaba da kashi daya to in dai wannan kashi dayan har zai gina ma masallaci to me yasa a cikin ninki talatin da tara nan ba za ka iya daukan daya a cikin uwar kudinka ba raw cash ɗinka capital kudinka ka gina masallacin ai da yafi maga saboda wannan fa idan ka gina masallacin da kudin zakkar fa ka san daman kudin zakka fa hakkin talakawa ne to shi yasa ma wasu malaman suka ce to ya zaka dauki hakkin talakawa kai da ake so ka gina zakka ka gina masallaci da kudin ka sai ka hana talakawa an ce ka basu su ci abinci ka basu su sayi magani ka basu biya bukatun su sai ka yi kai ka zo ka gina musu masallaci masallaci za su ci abinci da shi ne wasu shi yasa suka hana to me zai hana ka yi amfani da kudin ka ni gaskiya na baka shawara ka daure ka yaki shedan a maimakon ka gina da kudin zakkan nan ka gina da ainihin uwar kudin ka kuma ina maka albishir da hadisin da manzon Allah ya ce mala'iku kullum suna addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa ya Allah ka ba wa wanda yake ciyarwa ka mai masa ka ninninka masa duk wanda ya bayar Allah ka mayar masa haka mala'iku suke kullum kuma amma suna addu'a ya Allah duk wanda ya rike ya ƙi bayar Allah ka dora mai hasara kullum haka suke yi to me zai hana kai da kuɗin ka ai da yafi gaskiya da haka ni na baka shawara kai wannan sannan akwai wani dan uwa da ya mun text ban sani ba ko a garin nan yake ko anan ne ya mun text wai shi ya cire kuɗin sa zai ba da zakka wanda zai ba su da kansa ya ga suna cikin yunwa ma suna buƙatar abinci wai sai ta dafa musu abincin ramadana ana fito musu da shi yana ba su wai ta yi wallahi ba ta yi ba ba ta yi ba yanzu ni da kuɗi na kai ne zaka gaya me zan da kuɗi na kuma kai yanzu kai da baka san yunwa ba kai kai saka ce wai yana cikin yunwa kuma ya ni da hakki na kai zaka sarrafa mun shi kamar yanzu ni ne fa nake bin kamalan dubu ɗari fa wai sai ka ce wai ga kudin ka damu da shi amma ba zan baka ba zan maka kaza zan je in sayo maka gwaiba ta dubu hamsin zan sayo maka yalo na dubu hamsin me a ciki ka je ka ba su kudin ma ba sai su jari ba su ma ba su huta da haka ba daidai ba ne masu kudi kudin ka rike kudin zakka kuna kin bayarwa kuna sarrafa shi yadda kuka ga dama wai wani sai je wai kudin zakka ne zai bayar fa mai kun ba da zakan sai je ya siyo gero dalta guda da kudin zakan sai bi makota kwano biyu kwano uku ya yawaita ya raba don ya samu masu gaishe shi da yawa a cikin gari kuma kudin talakawa ne ka je ka raba wani ka bashi dubu hamsin wani ka bashi dubu ɗari wani ka bashi ɗari biyu wani ka bashi talatin wani ka bashi ashirin banda maganar dubu ɗaya dubu biyu fa dubu ɗaya dubu biyu me za ta yi ko ya lan bella ba ya kaɗe na dubu biyu ka kai gida ba a cinye shi haka ne mana wani ma ya raina mutane wa akwai mai raba ɗari biyu ɗari biyu wai zakka ɗari biyu ba ka karɓa ba ka yaga ta a gabansa ka karɓe ta ka yaga ta ka jefa mai kayansa ɗari biyu ko mutum zai cire zakkan wajen miliyan guda wai sai rinka raba ɗari biyu ɗari uku wai wai waye su kaga mutane za su so ka za su yi ma addu'a da yawa jama'a za su ɗari biyu ba ko sigari sai ya shine ta ɗari biyu a take wannan ba daidai ba ne don Allah ku kokari ku gyara zakan nan Allah da kansa ya raba ta yawa babu ra'ayin wani dan adam a ciki da haka wani dan uwan na dai aika masa da text na kasa ma hakura take dan kar ma ya ji na yi shiru ya dauka ta halatta na aika maka in kana nan kaji wallahi ba ta yi ba abinci da ka ciyar in ka ga dama ka je ka kwace abincinka in ka ga dama za ka bar musu ka bar musu in ka ga dama za ka ce kayi dan Allah kayi in ka ga dama ka ce Allah isa ma ka faɗa amma dai ka je ka biya kuɗin zaka bai ba na'am malam
mara yana saurari ne kayan bayani game da idan mutum ya yi rukuni yana so ya addu'a zai iya yi ko ko da da da hausa ne da hausa eh malamai sun sabani ai mun amsa wannan tambayar an tambaya amsa ka koma cikin kasu mu na karatun farko ko sun ce ai da wasu sun ce ba za a yi da wasu ba da kan ka da kira'in waɗanda suka ce da za a yi da kowane yare za ka yi ana yi a cikin ruku'i ana a cikin sujada wallahu alam na'am eh na'am ai shi yasa ni ma baka ji abin da na faɗa ba cewa ne a cikin sun a cikin sujada kadai cewa ne ana yi a sujada ana yi a ruku'i duk ya halata wasu ne suke cewa addu'a a sujjada kadai yake baya a cikin ruku'i amma ana yi ruku'i ma in kana so kamar yadda riwaya ta tabbata haka cikin in ka duba cikin azkar da ake yi na cikin ruku'i za ga wasu addu'o'i ne ba zikirin bane kadai addu'o'i ne shi yasa wasu suka halatta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ba ana yin a cikin ruku'i ba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika kaga wannan tasbihi ne to amma allahumma ighfirli fa me wannan to ashe ana yi mu je mana
malam game da bayanin da kai kiya shin akwai laifi idan mutum yana so ya wanke kayansa kuma kayan akwai mani ko mazi a ciki ya hada da ruwan sako ya wanke ne ko kuma sai ya wanke da sako ba laifi dan ka sa sabulu ko ka sa omo ka wanke ba laifi wannan magana ke cewa wai dan ka wanke wai najasa wai da ruwan sabulu ko ka sa omo ka wanke najasa wai bata wanku ba ya faɗa wa ya faɗa da ka saka omon ba ka sa ruwa mai tsarki ba kuma da ka sa sabulun ba ka sa ruwa ba yawanku ya halatta ka wanke da sabulu ya halatta ka wanke da omo wankan janaba ba a yi da sabulu ba a yi da waye haka ake faɗa amma ana yi ana yi za ka iya yi ku daina hana mutane abu in shari'a ba ta hana su ba a shari'a ana cewa ba a yin annabi ya ce kar a yi a ai annabi da farin ruwa yake eh to yana yi da farin ruwa amma ya ce kar a yi da ruwa da omo ko da sabulu wai yanzu wai idan mutum ya shiga ban daki ya dauki sabulu ya goga jikinsa ya wanke wai ya wanka wai wankan janaban bai yi ba wai saboda ya yi da sabulu wai ko wankan juma wai ba a yi da sabulu ana yi mana yayi me ake bukata kawar da najasa ko janabar kuma ta kau kawai abin da nake so ku dawo da tunaninku yayin da ka saka sabulun ko ka saka oman ina ce kana dauko wani ruwa kana wankewa to wannan ruwan ai ya wanke oman ya wanke najasar ba shi kenan ba ko kuwa yayi ai yayin da kwata ta taba ka sai ka dauko omo sai ka wanke wannan kwatar ko in kashi ya taba mutum kashi ya najisa ne ko sai ka saka omo sai ka wanke wannan kashin da omo bai halatta kai sallah da wannan rigar ba ina tambayin ku ya halatta kenan omon ya wanke wannan mai najasar to wacce take jikinka sai ka saka sabulu ka wanke da ita ka bi da ruwa shi kuma me dalilin za a ce bai halatta ba bai ba ban sani ba ko kun fahimci abin da nake nufi bari da yin misalin wannan akwai kashi a jikinsa ko bayan gida ne a jikin ba najisa ba ne ina ce ba a sallah da ita da najisa sai ya dauko omo ya zuba aerial clean ya wanke da kumfa da komai ya daure ya shanya kayansa za a yi sallah da rigar ko ba za a yi ba ya yi kyau wannan jikinsa da najisa ko janaba a jiki ina ce datti ne kazanta ne ba so ake a kawar ba to sai sa sabulu ya hada sabulu ya wanke ya wanke ya zo ya bi da ruwa ya wanke bai yi ba ya yi wani lokacin idan an faɗi magana a rinka tunani me yasa to bai yi din ba yanzu wani zai ce ma duk wanda ya wanka da sabulu bai yi ba a to me halaci kuma tambaya ta biyu shin sabulun nan najasa ne sabulun najasa ne tambaya nake tahiri ne ko to me laifi na za ka yi wanka ka dauko dahiri ka hada da shi ba laifi a ciki karamakallahu mutumin da zai yi fara yin wankan fa na najasa sannan ya ɗauko sabulin ya wanki shi kenan ai wannan belief din ne wannan kudirin ne cewa bai yi din ba wai mutum ya zo sai ya fara yi da wankan farin ruwa sai ya wanke sannan ya ɗauko sabulu ya yi wannan damun babu jayayya akan sa ya yi amma yanzu abin da ake nufi wannan shi bai yi amfani da farin ruwan ba da farko sabulin ya zo ya dauka ya hada ya goga ya goga ya goga jikinsa ya kumfa ya wanke shi tas ya dauko farin ruwa ya zuba shi da aka ce bai yi ba shine mai hujjar da ta sa bai yi ba din yayi na'am
malam a matsayin sallan mutumin da ya manta kawo sura a sallan da ya ko
ba komai wai kana cin abinci kafin ka zo karin tambayar nan a ya kamata a rinka kama abincin kana ci sosai ba ai mun karanta wannan mun karanta ya halatta mutumin da ya amma malamin fikihu sun ce zai yi sujada ko yau har muka kawo wannan wani ma ya daɗa yin wata tambayar ko waya ya ne ko da tambaya ya ce a daɗa masa ƙarin bayani dan ya je wani guri sun ce sun ce ƙarya yake a to me dan ka faɗa abu na addini wani ya ce ƙarya ne to dole sai ka sai ka gamsar da shi tunda ya ce ƙarya ne shikenan kai ka je ka aiki da shi dole ne an ka faɗi magana dole duk kowa a garin nan sai ya aiki da ita ha ya zaman to ka bada dalili kuma ka yi bayani ko ba haka bane kuma da muka zo mun jawo hadisi mun faɗa sahabi ne aka zo ana sallah aka tambaye shi me ake ma bayan sura bayan fatiha ma yace shi bai ma san me ake faɗa ba shi dai abin da ya sani kurin ga abin da yake karanta wannan fatihar ita kadai yake yi kuma a rayuwarsa gaba ɗaya kullun sallarsa kenan kuma annabi ya tabbatar da sallarsa da haka in wani ya zo ya yi fatiha kadai ba za ka ce sallarsa ba ta yi ba ta yi malamin fikihu ne Allah musu rahama suka ce za a kara da sujjada idan an bar sura ba a yi ba shi ma kuma wannan din wasu malaman sun saba musu sun ce haka kurin ma in an yi ba a yi sujjada ba ma ta yi na'am sunna ne fa yaya za ka ce idan mutum ya bar sunna sallarsa ba ta yi ba karatun sura ba sunna ba ne to wani lokacin kun manta karatun kuke yi ba inda aka ce ma karatun sura farilla ne to wai wani ya je ya faɗa cewa in kan kai ma baka yi karatun sura ba sallaka ta yi wai ya ce ƙarya ne to in ya ce shi da ya ce ba ta yi ba kenan sunna ta lalata sallah kuma fatiyar ba qur'ani bane qur'ani ce to ga wanda musulunta yayi ma bai san komai ba an ce kurin yayi ta yayi ta Allahu akbar subhanallah alhamdulillah yayi ta yi daga nan zuwa har wata nawa kafin ya koyi fatiha kuma sallarsa ta yi shari'a ba hankalin mutum bane kuma ba ra'ayi bane abinda aka ce ayi kawai mutum yayi wanda kuma ba a faɗa ba kar ya faɗa na'am da saboda takardun addu'o'i suna da yawa wanda aka da tambayoyi haka
kudin goro za ka yi musu kudin suna da bukatu a biya musu to Allah ya yana da eh akwai wa'azi gobe ko eh in sha Allah gobe da karfe hudu malam da kai ziyara a garin Kindiga ka daina cewa zan kai ziyara za mu je dai ni me zan je na yi a ciki tare muke tafiya da kowa yawa za mu je gaba ɗaya da ku ba aikin Allah bane ba yawa to za mu je garin Kindiga in sha Allah malam zai mana wajen a masallacin sarkin Kindiga saboda haka duk wanda Allah ya ba ikon zuwa gobe karfe hudu ana da ya ya tafi a can karfe hudu ta yi masa yawa gara ita kyan buko yawa to jama'a muna fata abin da muke dai Allah ya karba mana Allah ya bamu dacewa Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani marasa lafiya a cikin mu ubangiji Allah ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiya masu bukatu Allah ka biya musu wanda suke fama da rashin lafiya Allah ka warkar da su iyayen mu Allah ka sa su gama lafiya dattawan cikin mu Allah ka sa su gama lafiya mu ma Allah ka sa mu gama lafiya ma'aikatanmu Allah ka albarkaci aikinsu 'yan albashi ka sa albarka cikin albashinsu ma'aikatanmu na sana'o'i da kasuwanci Allah ka albarkace su yaranmu masu neman soja dan sanda da sauran aikin forces nan da kuma ayyuka na gwamnati Allah ka ba su nasara ya Allah duk alherin da kake bayarwa a wannan wata ka bamu dan uwanmu da ya riga mu gidan gaskiya da wancan yaro Allah ramma shi ma da Allah masa rasuwa ubangiji Allah ka karbe su shahidai ka karbe su a matsayin musulmi na kwarai kuma ka ba su gidan aljanna mu ma ya Allah kai mana arziki a lokacin mutuwa a lokaci mai kyau lokaci mai albarka lokacin da muke cikin ibada اللهم اذل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhaji za ka ja alhamdulillah mun gode muke godiya insha Allah Allah ba mu dace amala ya gidan dai amin Allah taimake mu Allah assalamu alaikum alhamdulillah ya al'amura Allah ba mu dacewa insha Allah